إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يمتن أصبر أشرندا خطوك وتربيع الأول shekara ta 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wanda ya dace da lissafin 30 ga watan Oktoba shekarar miladiya ta 2021 wannan shine kasad na 274 cikin jiran kasusuwa daga karatun littafin Zadul Ma'ali fi Hadi Khairul Ibad wallafar al-Imam al-Muhaddith al-Mufassir al-Faqih abu abdullah muhammad bin abi bakarin zura'i al-dimashqi wanda aka ta sani da suna ibnu qayyim al-jawziya shaykhul islam rahimahullah littafin zadul ma'ad mawsu'an ya tarihi manzon allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama komai da ruwanka ne dangane da abin da ya shafi rayuwa da manhaji da tsarin yadda manzon allah sallallahu alaihi wa sallama ya gudanar da addinin sa da al'amuran yau da kullum ɗinsa. malamai suna jinjina ma ibnul qayyim akan wannan aiki musamman lura da cewa ya rubuta asalin littafin ne a halin tafiya inda ya je kasar makka don aikin haji nesa da iyalansa nesa da littafansa Allah ya saka mishi da alkhairi ibnul qayyim al-jawziya yana ci gaba da yi mana tarihin yaƙe-yaƙen manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama zamu tashi inda yace faslun fi ghazwati zati salasil wannan gaba za ta yi bayani akan tarihin yaƙi da ake kira da suna zatu salasil ana cewa salasil ana kuma cewa sulasil abdammu shine abinda ibn al-akhir ya tafi akansa al-fathu a ce as-salasil shine abinda yafi shahara ibn qayyim a cikin ainihin wato littafin sana sharhin abu dawud da shi da ibn hajar a cikin fathul bari sun kawo cewa ana faɗan duka biyu asalin as-salasil ko as-sulasil jam'i ne na kalimar salsal kamar da zaka ce ja'far haka yake wazaninsa wanda yana nufin duk wani abu wanda yake allayyin aw sahal abu mai sauki mai saukin jujjuyawa ko mai saukin mu'amalanta shine asalin lafazin kalmar shi kuma zatu salasil din kamar da zamu zo mu ji a gaba sunan wani rafi ne a kusa da wata kabila da ake ci musu banu juza inda aka yi wannan ainihin wato yaƙi wahiya wara'a wadil qura wannan wuri yana bayan inda ake ce ma wadil qura wadil qura a yanzu sunan shi wadil ula gari ne a ƙasar Saudi Arabia bi dhammi as-sin al-ula wa fathiha lughatani yace ana cewa zati sulasil shine bidamis sin alula ai kaga sinin guda biyu ne sulasil wa fathiha ana iya kuma yi mata fatha kamar yadda muka ambata wa bainaha wa bainal madinati 10 ayyam daga zati sulasil ko as-salasil zuwa garin Madina tafiya a wancan lokaci tafiya kwana goma ce wa kana fi jumadal akhirah sanata 8 yace an yi wannan yaki a watan jumadal akhirah shekara ta 8 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala ibn sa'd al-imam ibn sa'd al-basri a cikin tabaqat insa cikin juz'i na biyu yake cewa balaga rasulullahi sallallahu alaihi wasallama anna jam'an min quda'a قد تجمعوا يريدون أن يدلوا من إلى أطراف المدينة النبي صلى الله عليه وسلم يا سلام الله بارن cewa wasu tarin kabilan Qudaa sun yi gamayya suna so su taho su iya kusancin da za su iya yi zuwa Madina fada Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Amr ibn al-As sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira sahabi Amr ibn al-As radiyallahu anhu فقعد له لواء ابيض وجعل له رايه سوداء يقول له مشي tutuci guda biyu akwai fara mafi girma akwai kuma wata baka wa ba'athahu ila 300 fi 300 min saratil muhajirin wal ansar ya aika shi cikin zababbun mutane cikin muhajirai da ansarawa kamar mutum 300 kuma hum 30 farsan farasan akwai wato budiyoyi guda 30 tare da su wa amarahu an yasta'ina biman marra bihi min baliyin wa udra wa balqain ya kuma ce masa ya nemi agaji na ƙarin sojoji daga cikin mutanen ƙauyuka a cikin waɗannan ƙabilun banu baliyin da banu udra da banu qail fasara al-laila ya dinga tafiya cikin dare wa kamanan nahara da rana kuma sai su samu wuri su kuya idan dare yayi sai su tafiya haka suka yi hakwana goma falamma qaruwa min al-qaumi yayin da ya kusa isa inda waɗannan mutane suke balagahu anna lahum jam'an kaseeran sai samu labarin cewa suna da yawa ko yawan da ban mamaki fa ba asara fi ibn makifin al-juhani ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yastamidu sai aiki wannan mutum mai suna rafi ibn makif radiyallahu anhu dan yaji kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nemi cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ƙara masa sojoji ya turo masa da reinforcement fa ba asa ilaihi aba ubaidah ibn al-jarrah fi mi'ati sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiko da sayyidina abu ubaidah ibn al-jarrah radiyallahu anhu cikin tawagar sojoji guda 100 wa aqada lahu liwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya daura masa shi ma tuta wa ba'atha lahu saratal muhajirin wal ansar ya turo shi tare da wasu manyan mutane cikin al-muhajirun wal ansar wa fihim abu bakr wa umar har da ma sayyidina abu bakr da umar radiyallahu anhu wa amarahu an yalhaqa bi amrin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa bai da ka je ka riski amru dan as wa an yakuna jami'an yace ku zama tsintsiya madaurin ku daya wala yaktalifa nabi yace kar ku dinga sabani sallallahu alaihi wasallam falamma lahiqa bihi arada abu ubaidah an ya umman nas da ya riske su sai sayyidina abu ubaidah yaso ya zama shine jagaba aka zo za a yi sallah zai yi limanci misali فقال امر انما قدمت علي مددا وانا الامير sai mu dan asi ce a'a ba kai ne shugaba ba amma karka shiga aikin shugaba kai ka zo ne a matsayin wato ƙarin sojoji an daura ka ne ka jagoranci wannan sojoji da za a turo zuwa gare ni amma dai ni ne komanda fa ata'ahu abu ubaidata sai abu ubaida ya mishi da'a tare da cewa ya fi shi falala ya fi shi ainihin wato girman shekaru da rigayar shiga musulunci fakana amru yusalli bin nas daga nan sayyidina amr dan as shine dinga limanci wasara hatta wa bi bilad qudaa ya ci gaba da tafiya har ya iso wato garin su qudaawa dinnan fadawwaha hatta ata ila aqsa biladi ya ratsa kasar har ya zo zuwa ƙarshen garuruwan nasu walaqiya fi akhir zalika jam'an a ƙarshen inda ya nufata sai ga tarin waɗannan sojoji fa hamala alaihim almuslimuna fa harabu fil bilad musulmai suka musu ainihin wato suka kai musu farmaki sai suka furgice suka watsi suka gudu wa tafarraqu suka wawwatsi wa ba'atha awf ibn malik al-ashja'i baridan ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu bi qufulihim wa salamatihim wa ma kana fi ghazati sannan sai ya aiko da awf ibn malik al-ashja'i cewa sauri ya dawo Madina ya isar da sako a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa sun tare da wannan taro na kafirai suna nufin su yi shiri din su dawo Madina amma Allah ya ce maki su sun watsa su haka za su yi kwana su dawo Madina wa zakar ibn ishaq nuzulahum ala ma'il bijzam yuqalu lahu salsal ibn ishaq ya ambaci saukansu a wannan ya da zangon su a wannan ruwa na kabilar juzam wanda ake ce mishi as-salsal qala wa bidhalika summiyat zatu salasil ko zatu sulasil kamar yadda muka ce yace daga nan ne aka sanya wannan yaki suna zatu salasil ko zatu sulasil qala al-imam ahmad haddathana muhammad ibn adi abi adi an dauda an amir qala ba'atha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama جيش ذات السلاسل فاستعمل أبا عبيدة على المهاجرين واستعمل عمرو بن العاص على الأعراب وقال له ما تطاوعا قال وكانوا أمروا أن يغيروا على بكر فانطلق أمره وأغار على قضاعة لأن بكرا أخواله قال فانطلق المغيرة بن شعبة إلى أبي أميلة فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعملك علينا وإن ابن فلان قد اتبع أمر القوم فليس لك معه أمر فقال أبو عبيدة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتطاوع فأنا أطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن أصاه أمر malai ka wannan isnadi wanda yana cikin littafin musnad al-imam Ahmad ibn Hanbal inda yake isnadi ne mai matsala saboda akwai inqita'i a cikin sa daga malam Muhammad ibn Adi daga Dawud daga Amir ibn Sharahil ash-Sha'bi kaga Amir ne yake bada labarin wanda Amir kuma bai ma riski Sayyidina Umar dan Khattab ba balantana ya riski zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam balantana ya riski Abu Ubaida da haka akwai inqita'i akalla mutum biyu a nan wasu haka isnadi ne wanda yake a mafi karanci a ce mursali ne ko a ce mu'udari a wannan isnadi abinda aka ba da labari shine cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura da sojoji zuwa wannan yaki da ake ce mazatu salasin fasta'mala aba ubaidata alal muhajirin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa komandan mutanen muhajirai a shine abu ubaida wasta'mala ala amrin ibn al-As wasamara Amr ibn al-As ala al-A'rab shi kuma Abu dan As sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya shi zama shine komandan kauyawa wato wadancan banu Uzra da Balqin da aka ce in ya samu karin soji daga cikin su ya sanya su a cikin rundunarsa shi yake nufi da mutanen kauyuka yace wa qala lahumma Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa waɗannan komandoji guda biyu tafawa ku yi taimaki junanku qala yace wa kanu umiru inji mai riwaya yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya umurce su an yughiru ala bakari su farmaki kabilar banu bakar fantalaka amrun wa aghara ala quda'ati li anna bakran akhwalu maimakon aje akai wa bakar farmaki kai amru sai ka tafi sai ka farmaki quda'awa saboda mene saboda bakar ɗan uwan mahaifiyarsa sai ya ji nauyin ya kai musu farmaki sai kawai ya fifita kai wa wasu kafiran daban can farmaki qala mai riwaya yace fantalaka al-mughira ibn shu'ba ila abi ubaida sai wani sahabi cikin runduna mai suna al-mughira ibn shu'ba radiyallahu anhu sai zo gun sayyidina abu ubaida Allah ya kara masa yadda yace masa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ista'malaka alaina kai dai mu ne mu dai mun san kai ne komandan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya mana wa inna ibn fulani shi kowa ne kaditta ba amral qaumi ya ba al'amarin mutanen falaysa laka ma'ahu amru ba kar ta cewa akan sa wato ya ambaci wani wanda ya bi wadanci fa qala abu ubaida abu ubaida sai ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amarna an natatawa to abinda dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana shine mu taimaki junanmu mu yi taimakekeniya akan alkhairi ba mu yi sabani ba fa ana uti'u rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa in asahu amru ni zan wa annabi sallallahu alaihi wasallama da'a ko da amru dan as yayi masa ainihin ya saba masa wannan riwaya kamar da muka ce tun farko riwaya ce take da'ifiya faslun wa fi hadhihi al-ghazwati ihtamal ihtalama amirul jaysh amr ibn al-as a wannan yakin ne komandan wannan runduna yayi mafarki irin mafarkin da maza suke yi su samu janaba wa kanat laylatan barida gashi kuma daren yana da tsananin sanyi fa khafa ala nafsihi min alma'i sai ji tsoron in ya sa ruwa a jikin shi zai iya matsalan mutuwa ma baki daya ko ya samu ciwo na lamoniya ko makamancin haka fatayammama sai ya ce mama wa salla bi ashabihi subha kuma gashi shine liman shine komanda bai da bai da tsarki haka yace mama yazo ya musu sallah fazakaru zalika linnabi sallallahu alaihi wasallam da aka kuma madina sai aka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda sayyidina abdullahi dan abdan asi radiyallahu anhu fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya am kai amru sallaita bi ashabika wa anta junubun da gaske kayo mutananka sallah da janaba malamai suka ce ko dai zama tambaya ne na neman jin labarin me yasa yi haka ko kuma tambaya don tabbatar da shin da gaske ne karan da aka kawo din da gaske ne an yi haka ma'ana ana ba shi dama ya faɗi nashi side of the story ko kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi haka ne don ya ba shi dama ya faɗi hujjarsa ta aikata haka ala ayi harin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi fa akhbarahu billadhi mana'ahu min al-ittisal yace gaskiya ne ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nayi sallah ba tare da nayi tsarki ba bayan na samu janaba amma dalili na shine ina jin tsoron sanyin ruwan wa qala sai yace inni sami'tu Allah yaqul kuma saboda naji Allah yana cewa wala turku wala taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima kar ku kashe kawunan Allah yana jin tausayin yaga cewa shi in ya sa ruwa a jikin shi ya mutu to kuma ya kashe kanshi fa dhahika rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi yayi tuntsire da dariya walam yaqul shay'an bai sake cewa komai ba riwaya tana nan a cikin sunan ta Imam Abu Dawud da kuma al-Imam al-Bukhari ya kawo ta mu'allakan inda yake cewa babun idza khafa al-junubu ala nafsihi al-marad أو خاف العطش تيمم ويذكر أن أمرا ابن العاص أجنب في ليلة باردة فتيمم يعني أشكر كتاب الطهارة شباب لك بيان أكون mai janaba idan khafa ala nafsihi almarad in yi tsoron kamuwa da mura ko tashin asma ko pneumonia ko wani ciwo da zai tashi mutum ya amfani da ruwan sanyi yace tayammama sai ya alula aw khafal afasha ko yi tsoron ruwan shi bai da yawa idan yayi wanka da shi zai buƙaci na sha sai ya aje shi dan sha yace sai yayi tayammama sai yace wa yudkar kuma an ambata ya kawo shi haka bi sigatu tamrid sai wasu malamai suka ce ya kawo da sigatu tamrid ne domin ya nuna rauninsa raunin isnadin amma wannan magana ce ta ma mai rauni al-imamu ibnu hajar yace a ba haka bane abinda yasa ya kawo sigatut tamrid saboda ya saba yin haka a inda yayi ikhtisarin hadisi domin ya kawo shi ne yace wa yudkaru an amrin annahu ajnaba fi lailatin baridatan baridatin fatayammama kaga ya kawo shi da ma'anar abin da ya faru ya kun ya kawo shi cewa amru yayi kaza yayi kaza an je an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaza shi kuma ya bada amsa kaza wannan shine lafazin amma shi abin da ya kawo ma'ana ne da mai Imam al-Bukhari daga cikin inda yake wato kawo sigatut tamrid a cikin hadisan da yake allakawa akwai wannan yanayin shine idan ya kawo riwayar bil ma'ana idan doguwar riwaya ce sai ya takaita ta ya kawo ta ainihin wato da ma'ana maimakon da lafazin ta ina fata muna ganewa malam ya ci gaba da cewa to a kamar da muka ambata wannan isnadi ne wanda yake tabbatacce riwaya ce tabbatacciya wannan shine abin da ya faru da shi yace kuma shi abin da ya hana shi kenan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dariya ma'ana wannan ya nuna halaccin yin istinbati daga cikin ayoyin alqur'ani dan wanzar da wani hukunci kaga aya ai ba ta zo ne akan wannan abin ba amma tana nuni zuwa ga haka kuma haka yana tabbatar da shi wajibi ne musulmi ya guje wa duk abin da min sha'anihi an yadirra bi zai iya cutar da kai abu mai zafi da in ka ci zai cutar da kai ko abu mai cutarwa da in ka taba ko ka hau kansa ko abin da ka san baka iya ba ka je ka shiga ka taba wutar lantarki ko ka je ka je ka yi wa wani allura baka iya ba duk wannan yana cikin abin da zaka yi dan kare rayuwarka da rayuwar waninka yana cikin bin umarnin Allah da ya hana ilqa'un nafsi ila tahluka ko kuma qatlun nafsi kashe kanku kenan kashe kanka ba wai sai committing suicide ka sha abinda da gaske ne kashe ka ba a'a yi wa kanka sanadin mutuwar kanka ma shi ma yana cikin kashe kai kaman gudu a mota mara tsari wanda ya wuce misali gudu akan abun hawa mota ko babur kai ta gudu gudun da min sha'anihi idan hadatha hadathun an yadurra bika wanda wani abu ya faru akwai yiwuwar ka samu cutuwa haka nan cin wani abu mai cutarwa ko gabatar da kanka akan wata musiba ko wata fitina wata ta cuta ka dela cikin ilka'u annafsi ila ila ila ila halak ina fata mun gane wannan malam yace wa qad ihtajja بهذه القصة من قال إن التيمم لا يرفع الحدث ولن سكا شيء تيمما باتا شري حدث sun yi hujja da wannan kissa da annabi nabi sallallahu alaihi wasallama sammahu junuban suka ce saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce masa wa anta junubun ajin da malamai suke fitar da istinbat mai annabi ya kira shi junub kamar yadda ne da Allah subhanahu wataala yake cewa idan an kira ku shaida wala ya bar shuhada idza ma duku kada shaidu su ki zuwa shaida idan an kira su sai malami suka ce to wannan ya nuna cewa wanda za a kira da suna shaida wani ne kenan ki sai wanda ya san abin da ya faru dama san da za a kulla cinikin ko bashin an kira shi shaida to shine sunan shi shaida yanzu ba wanda yake da labarin ai tsakanin wani da wani akwai bashi amma ba shine shaidan bashin haka wasu malamai suka saboda Allah ya kira sa da shi ashuhada da Allah ya suke ce wala ya wala ya abal mu'minu idza du'iya lishahada sai da kowanne mu'mini yake zuwa kin wannan yana daga cikin aikin malamin usul fiqh bibiyan dilalatul alfaz dan iya fidda hukunce hukunce kaga sai annabi ya ce mishi wa anta junubun bayan ya riga fa yayi taimama amma hay zalimi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi kana nan da janabar kai sallah yace wa ajaba man naza'ahum fi dhalika bi salatati ajuda wasu malaman kuma suka ja da su suka kawo amsoshi guda uku ahadu amsa ta farko annas sahabata lamma shakau qalu sallabi as-subha wa huwa junub sahabbai ne da suka kai karan shi cikin mabiyansa suka yi masa suka ce masa suka ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya mana sallah da janaba wato a bisa salan ne kawo kara ne kawo kara zai faɗi abin da ya gamsu da shi ko san ji san yaro zai kama karan dan uwan shi zai ce ai yayi mun kaza yana fadan fahimtar shi ne akan waqi'a don haka annabi sallallahu alaihi wasallama yayi amfani da lafazin shi yace to fata'alahu annabi sallallahu alaihi wasallama an dalika wa qala sai kuma annabi ya tambaye shi game da haka yace masa asallaita sallaita bi asabika wa anta jurbun istifhaman tambaya wasti'laman da neman jin ta bakinsa falamma akhbarahu bi udrihi وأنه تيمم للحاجة أقره على ذلك yayin da ya ainihin wato bayyana masa uzurinsa cewa ga bukatarsa sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya yadda da abin da ya faɗa malamai suka sake cewa wannan yana nuni zuwa ga wata ka'ida game da biyayya da da'a ga shugabanni shine hatta abin da akwai sabani idan shugaban ku ya zabi wani abu to sai ku hakura na ku ra'ayi shine ma'anar hukumul hakim yarfa'ul khilaf alal misali a ce kuna tafiya da wani jagora sai aka zo waje za a yi sallar kasu ya halatta a yi kwaya daya a zahar kadai a balla asar sai an jima ya halatta a hada idan ya zaɓi yin kwaya daya ko da kana ganin kai hadawa kake so a yi to abin da ya dace da kai ka haƙura da ɗaya da kaka ce ni na tashi ni ɗaya ko kuma in ya ce duka za a yi ka ce a ni ɗaya kawai nake so ko kuma watakila ya ce a'a nan bai kai yin kasuru ba saboda ba a kai mil kaza ba ko ya ce bayan kwana uku to kun daina kasuru to ba daidai ba ne ku fanɗare mushi kuma biya ku ce to mu dai sai mu yi kasarun saboda kaza ku fara jawo hadisai ba daidai ba ne wannan ƙa'ida ce ta zafin kai ba ƙa'ida ce ta addini ko mun gane ina fata mun gane wannan zama yawa alal misali yanzu daga nan cikin garin Zaria ana tafiya asibitin shika asibitin shika zariya ne ko wani gari sabani ne tsakanin mutane wannan ko mal albani na mu Allah ya gafarta mishi in ji asibitin shika da kanshi ya ga mana yace in ji asibitin shika kasar yake shi ya tashi fahimta asibitin shika gari ne daban da zariya ka gari haka yake cewa Ahmad Bello University Teaching Hospital shika dash zariya to zariya ne ko ba zariya bane wannan sai an tantance kenan ko Sheikh Al-Albani namu Mal Albani Muhammad Awwal rahmatullahi alayhi sai ya dauki matsayin cewa shika gari ne daban zaka inda ganan yanzu cikin garin Zaria tudun wada ko gelle ka tashi ka je shi ka gaida mara lafiya ko ka je ganin likita lokacin sallah yayi in kana da wannan ra'ayi ka tashi in kasuru sai ka jiyo ko ba haka ba to idan kana cikin tawaga ne sai shugaban wannan tawaga yace gaba kasuru zamu to wajibi ne kowa ya mai da'a wannan kasar shi ne ma'anar karatu ko da kana fahimtar ba haka ba amma yanzu da suka mashi wannan biyayyar har yanzu akwai kaikayi a ransu daga da suka dawo sai suka sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan a warware musu amma a can ba su mai tawaye su ce wallahi ba za mu ba kuma a cikin su akwai wanda sun fishi fiqh sun fishi ilimi su Abu Ubaida da sauransu daga sabai suke da tsari jama'a ba irin yadda mu muke yi ba kaga mu kowa sai ya ce a ni wallahi ra'ayina zan ni ba zan bi kowa ba to daga nan sai muke samun wato rashin tsari a cikin al'amuran musulunci ya tsara al'umma musulmai ta zama cikin wato tsari wanda yake mai kyau amma mu yanzu muna da wasu al'adu waɗanda suke fandare wannan tsarin daga cikin al'adun shi ne girman kai da yawa a cikin kwakwalen mutane da kuma ganin kowa da zaran ya iya da irabi ya zama malami babu wanda ya sai faɗa shi kuma ya saurara musamman fara abin da ba haka ya san shi ba ku ji abin da ce ba haka ya san shi ba ta yi nashi shi ne kuskure har yanzu the next thing kawai za ka gan shi online yana yana live coverage cewa saƙo zuwa ga wani raddi zuwa ga shek wani da sauransu duk wannan rashin kunya ce jama'a rashin kunya ce da kuma azarbaɗi da kuma wato abin nan arruwaibida ƙananan mutane ya takallamu na fi umuril amma Allah ya tsare duk alamun tashin alkiyama to malam ya ci gaba da cewa amsa ta biyu annar riwayata ikhtilaf ikhtalafat an riwaya an yi sabani akan ta abinda aka rawaito me abinda yayi faruya anhu fiha annahu ghasala magadinahu an ruwaito a wata riwayar cewa ya wawwanke almagabin sune matse matsi kamar hammata ko tsakankanin cinyoyi da mara da kuma abin nan kasan wajen dubura wato ya wanke al'aurarsa wata wabba wudu'ahu lis-sala yayi alula irin ta sallah thumma salla bihim sannan yayi musu sallah wannan yana cikin Abu Dawud da Haidai da da ainihin sahih na Ibn Hibbana da mustadrak na Hakim da kuma sunan ta Imam Abu al-Hasan ad-Darqutni duk ruwaito isnadi kuma tabbatacce a ولم يذكر ولم يذكر التيمم او ان الروايه بامبتي تيمم با وكان هذه الروايه اقوى من روايه التيمم kuma ta fuskar isnadi ma wannan riwayar ta fi waccan karfi duk da waccan ta fi shahara qala abdul haq abdul haq al-ishbili a cikin al-ahkam al-musta cikin juz'in ta daya yake cewa wa qad zakaraha wa zakara riwayat at-tayammum qablaha bayan ya ambaci wannan riwayar ya ambaci kuma wanda zo gabanin ta wata ke bayani akan yayi taimama sai yace wato kuma qala sa'annan yace wa hadha awsalu min al-awwal riwaya cewa yayi alula tafi karfin isnadi fiye da ɗayan li'annahu an abdurrahman ibn jubair al-misri an abi qais maula amrin shine isnadin an amrin daga amr dan as wannan wannan ta cikin musannaf da ibnu abi shayba kenan da kuma abu dawud kamar da muka ambata wal ula ta farkon kuma allati fiha tayammum wanda aka ce ta yamma min riwayati abdurrahman ibn jubair an amr ibn al-as lam yadhkur bainahuma aba qais an cira abu qais wato wanda yake shine bararran bawa ga ainihin wato amr dan a lada amr dan as da haka sai malamai suka kai zuwa ga cewa wannan riwaya ta fi karfin isnadi الثالث أمسة أكو أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستعلم فكها أمر في تركه الاتصال تأكو أكتي النبي صلى الله عليه وسلم ياسو يأينه واتو ينمي جن تباكين أمر أم أصلي كما دم قال وانكا فقال له صليت بأصحابك وأنت جنوب فلما أخبره أنه تيمم للحاجة علم فكحه da ya bayyana masa cewa ya taimama saboda bukata sai ya gane cewa lalle yayi fiqhu ya fahimci addini falam yunkir alaihi bai masa inkari ba wa yadullu alaihi anna ma fa'alahu amru bil tayammum wallahu a'lam khashyata al halak bil barad kama akhbarahu bihi wa salatu bit tayammum fi hadhihi al hal za'idatu ghayru munkarin ala fa'idaha yace da gaskiya abin da yake nuna abinda abinda amru ya aikata shine timama shine jin tsoron sanyi da kuma halaka tunda sanyin yake jin tsoro kaga in yake mama ba zai ji sanyin to wannan na nuna karfin cewa lalle bai yi bai yi wanka din ba bai taba ruwan ba a yace wannan yana nuna cewa taimama yayi kama akhbarani kama yadda ya fada wa Annabi sallallahu alaihi wasallama was-salatu bit-tayammum fi hadhihi al-hal kuma sallah da taimama a halin tsoron cutar wanda ruwa zai maka ko halin tsoron rasa ruwa daga baya ja'izatun ta halatta ghairu munkarin ala fa'ilihi ba za a yi inkari akan wanda ya aikata ta ba fa ulima annahu arada istilama fiqhahu wa ilmuhu sai a gane cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya so ya ji fiqhun da amru ya amfani da shi ne da kuma irin ilimin sa wato ya bayyana wa mutane irin ilimin sa wallahu a'lam faslun fi sariyatil khabath bayan da ya gama wannan gaba sai sake cewa ga wata gaba da take bayani akan wata ƴar karamar runduna da ake ce masariyatul khabath wato runduna mai cin ganyen bishiya shine al khabath ganyen bishiya wanda za a sa sanda ko wani abu a bugo su su faɗo irin da ake kaɗan ma'awaki ko shanu a ganyayyaki a lokacin bazara misali ko makamancinsa makiyaya sukan je da sanda ko gatari su hau su sassaro ma dabbobinsu abin da za su ci wani sha ke ce ma alkhabar wannan runduna ta sha wahala har ta kai ga tana mutane suna cin ainihin wato ganye har sai da kashin su ya juye ya zama kamar kashin awaki kamar yadda sadu dan abiyu waqas yake ba da labari wannan rinduna malam ya ce wa kana amiruha abu ubaida ibn al-jarrah wa kanat fi rajabin sanata 80 fi ma anba'ana bihi al-hafiz abu al-fath muhammad ibn sayyid an-nas fi kitab ibn al-akhar ibn al-qayyim yake cewa komandan wannan yaki shine abu ubaida ibn al-jarrah وكانت في رجب أنيني أوت الرجب سنة ثمان شكرة تقص فيما أنبأنا به الحافظ أبو, أبو الفتي كما عندما لمم الحافظ أبو الفتي محمد ابن سيد الناس ما لم تنجد سيد الناس إمام العباري في كتاب ابن الأثر الإمام فتح الدين محمد ابن محمد ابن محمد ابن سيد الناس الإشبيلي babban malami ne asalin shi mutumin Andalus ne amma ya zo na kasar Misra daga baya ya zo kasar Sham anan ya gamu da waɗannan malamai ya koya musu karatu su Ibn al-Qayyim sai Imam zahabi dukan su ɗaliban sa an fitar shi da Ibn Sayyidin Nasi al-Ya'muri rasuwarsa shekara ta ɗari bakwai da talatin da hudu bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya da littafai da dama daga cikinsu akwai sharhin turmudi shine an-nafqu shadhid بشرح الجامع الترمذي wanda bai gama shi akwai kuma wannan littafin uyunul athari fi fununil maghazi was-siyar littafi ne mashahuri cikin littafai wanda ake dogaro da su wajen sanin tarihi na yaƙe-yaƙen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sirarsa ya karantar da su littafin kuma abubuwa da dama da Ibn Qayyim ya kawo anan in ka je ka bi littafin Ibn Sayyid an-Nas zaka gansu bi lafziha yadda suke haka malamin su ya koya musu ibnu sa'id an-nasi shi kuma ya cirato haka ibnu al-qayyim sorry haka ibnu kasirin yana daukowa daga gare shi haka zahabi a cikin tarihin islam da sauran tafansa babban malami ne Allah ya gafarta mishi so ibnu sa'id an-nasi wannan malamin nasu da ya karantar da su wannan karatun shine ya gaya musu cewa an yi wannan yaki ne a watan rajab shekara ta 8 bayan hijira yace wa huwa indi wahamun amma ni a wurina shi ɗaliban ibn qayyim ce wannan kuskure saboda gaskiya ake karewa kai ba malamin su suke karewa ba zai ci mutuncin sa ko ya dinga celebrating cewa yawwa na gano kuskuren malami na ba duk ba wannan bane amma kuma ba zai yi itimadin kuskuren ya ce dole sai yayi tawilin wannan magana ta zama gaskiya ka duba yadda ibn qayyim yake kaunar ibn taymiya har ma ana lissafa shi cikin ɗaya daga cikin ɗalibai guda uku wanda suka narke a cikin malamansu da shi da sahawi alaƙarsa da ibnu hajjirin ke da kuma ainihin wato shi ibnu alƙayyim alaƙarsa da ibnu taimiya ya kusa narkewa a cikinsa komai ya ce ibnu taimiya ibnu taimiya haka alimamu sahawi da irin yadda ya narke a cikin ilimin ibnu hajjir har ma yakan yi fada da rigima da duk wanda yake nema ya nuna ya fi shi samun shiga a gumara irin su sinti baya daga musu kafa irin su bikai bai daga musu kafa da kuma shi ibnu hajarin shi kuma tashi alakar da ainihin wato malaminsa shine wannan mai alfiya din nan mai sunan shi ma al-iraqi ibnu hajarin da al-iraqi zainuddin al-iraqi amma duk da haka za ga ibnu al-qayyim a wurare da dama zai kawo magana ibnu taymiya sai ce wannan magana kuskure ce muna kaunan malamin mu ibnu taymiya amma mun fi kaunar gaskiya fiye da shi ya faɗi wannan bila adadin sai ya kamata ɗalibai mu zama muna da wannan kan garin jama'a domin yanzu ya zama fitina tsakanin ɗalibai babu dama yanzu wani ɗalibi ya faɗin cewa wani abu kaza da malamin da ya koyar da shi ya faɗa ba haka yake fahimtarsa ba ko mun cikin natsuwa da ya kula da fito ya yi laifi za a yi ta yawon ɗiri da shi ya ce ai ma yanzu kuskurantar da malamin su wannan kuma ɗabi'ar ilimi shi babu yadda ka iya da haka shi ma mai wani kuskurantarwa shi ma za a zo a gano kurakuran shi wata rana haka al-Imam Abu Dawud as-Sijistani ya faɗi wata magana game da ainihin Yahya ibn Ma'in yace wannan magana Yahya din ba daidai bace sai aka ce wata qulu hadha fi Yahya yanzu Yahya ibn Ma'in zai faɗi magana kace ba haka bane yace to Yahya shi so nawa yake faɗi magana mutane yace ba haka suke bane yadda ya faɗa dole abu sha haka ainihin al-Imam ibn Wara shi ma wata rana yace malamin mu Yahaya dan Ma'inu yace na kaza mai rauni ne yace amma mu mun gamu da shi mun sarara hadisan shi kuma mun gane babu rauni a kan gaskiya hadisan shi shikenan cikin natsuwa da girmamawa kai ya zama sa'ayinka kenan amma kaka zama kana da kuma nau'i na wato takalidanci irin wanda kuma ake so a raba ɗaliban ilimi da shi ko malamai da shi ko ustazai ko ahlus sunna cewa duk abin da malam wane ya faɗa dole sai ka kare shi ko ba shi da dalili to wannan wata sabuwar daƙiƙa ce in ya zama ana iya faɗan magana Imam Malik a ce ba a yi da ita ba ya fi malamin ka kowaye a faɗi magana ainihin wato Imam Shafi a ce ba daidai ba ce a faɗi magana Ahmad ibn Hanbal a ce ba haka take ba amma in magana Abu Hanifa a ce ba haka take ba to ina ko magana duk wani malami wanda ba waɗannan ba kai hatta cikin sahabbai za a iya faɗan magana Sayyidina Umar yanzu a ce to wannan fatar sai na Umar ba daidai bace sahabbai sun masa rashi baka jin damuwa wanda ake faɗa wannan amma ana faɗan na malamin ka da yake rayuwa yanzu sai ka tada hankali kai wani yini ne kenan kaga tasubanci ne wannan ina fata mun gane malam ya ci gaba da cewa a a na'am qalu suka ce malaman suka ce to baya ga ibnu sayyidin nasi da yayin wannan kuskuren kafin shi al-Imamu al-Waqidi shi ma ra'ayinsa kenan haka nan kuma al-Imamu Ibn Sa'd ita wannan magana ta Ibn Sa'id an-Nasi tana cikin Uyunul Athar a cikin juz'i na biyu a shafi na 158 anan ya ambaci wannan magana suka ce ba asa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Abu Ubaydah ibn al-Jarrah fi 300 rajulin min al-Muhajirin wal Ansar sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya aiki sahabi Abu Ubaydah ibn al-Jarrah a cikin mutane 300 cikin muhajirai da ansarawa wa fihi Umar ibn al-Khattab ila hayyin min Juhaina bil Qibliya bil Qibliya ya aike su zuwa ga wani kai wata kabila ta Juhaina a wani da ake cewa al Qibliya tsakanin Madina ne da garin Yambo wani gari tsakanin Madina da Yambo ana cewa al Qibliya ana cewa kuma al Qabaliya duk ana faɗi ala mimma yali sahil al bahri garin yana bakin gabar tekun wato bahar maliya wa bainahuma wa bainaha wa bainal madinati khamsu layali tafiyar kwana biyar ne tsakanin su da madina fa asabahu fi tariqi ju'un shadid sai suka samu yunwa mai tsanani a hanya fa akalul khabata suka fara cin ganye da suke karkadowa wa alqa ilaihimul bahru hutan azima sai kogi ya wurgo musu wani katotan kifi fa akalu minhu suka ci daga kifin nan sun mansaraf sannan suka yi kwana walam yalqau kaidan ba su gamu da wata matsala wa fi hadha nadar yace wannan tsarin zancen akwai tababa game da shi fa inna fi sahihaini domin abin da ke cikin bukhari da muslim na wannan kissa a cikin bukhari al-imam bukhari ya kawo wannan hadisi a wurare guda biyu farko a lamba hadisi na 4361 ya sake maimaita shi a lamba hadisi na 5400 da lamba 94 Imam Muslim kuma ya kawo shi a lamba hadisi na 1935 min hadisi Jabir qala jabiru ya ce ba asana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi salati mai atirakin annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike mu cikin mutane 300 mahaya wa amiruna abu ubaida komandan mu shine abu ubaida ibn jarrah narsudu iran li quraish kaji mun je ne mu tsaya mu ainihin gano mushi wasu tawaga wani karabka wani kago na ƙuraishawa abinda aka je dubawa kenan ba kabilar Juhaina ba ko mun gane yanzu wannan fadan cewa an je ne a ga ƙuraishawa a ga ya za a kai musu farmaki shi kada ya yi ta dalili akan cewa ba shekara ta takwas ba domin shekara ta takwas ana cikin huduna ana cikin zaman lafiya bayan an yi sulhu da biya ko mun gane fiqhu dole a mai da kisar cewa bayan kafin sulhu hudaybiya a lokacin ana yaki da qurayshawa amma bayan an yi sulhu to annabi sallallahu alaihi wasallam zai aika aje a ai mushi leken asiri a kansu aje a ga ya za a shirya farmakar su fa asabana ju'un shadidun hatta akalna al-khabala muka shiga cikin matsananciyar yunwa har muka dinga cin wato ganye da ake kado mana shi fa summiya jaishal khabati aka same suna jaishal khabati a wata kisar aka ce kafin su fara cin kamar da zamu zo mu ci fana hara rajulun salata jazaira bayan da abincin su ya kare farko abincin da aka ba su dabino ne ana cikin cin dabinon nan a aka zo aka fara rage yawan dabinon har ya kai mu a rana za a ba mutum dabino ne kwaya daya ya sa a baki ta tsotsa kamar minti shikenan abincin shi daga nan da dabinon ma ya kare babu abinci tare da su kwata-kwata sai wani mutum wanda kamar yadda ya zo a cikin wasu riwayoyi Qais ibn Sa'ad ibn Ubadan yana da raƙuma tare da shi nan da nan sai yanka raƙuma guda uku thumma nahara salasa jazai da aka zo misali a ce abincin safe ya yanka musu raƙume uku to su 300 ne kuma manta da haka kamar mutum 100 ne akan raƙumi haka kuma ba abin da zai musu ka kwatanta kakkawar raƙumi mutum 100 a ce shine abincin su ba abin da zai musu da rana ya ƙara yanka raƙuma guda uku aka zo abincin dare thumma nahara salasata zai ya sake yanka guda uku suma inna aba ubaida ta nahawu daga nan sai abu ubaida ya ce kaka sake yanka raku rakuman shi ne ba kaga nan ma da'a ga shugabanni sai ya daina idan ana tafiya wani shugaba ya ce kada wanda ya sai komai a nan wajen komai wanda kake ji ba za ka sa idan kai musulmi ne da kwarai wato dole sai an canza mutane orientation ja kuɗi na ne sai na kashe wallahi sai a ce shugaba ya hana yace kada wanda ya ci komai a garin nan ce kada wanda ya bar sansanin nan kada wanda ya bar masaukin mu ya tafi wani waje kasa haka muke mu yanke zala aka je aka je wa'azi za a tafi a mota shikenan ana isa garin sai kowa ya fara sulalewa dan ba wa'azi ya kawo su mafi yawa wannan da kawo baban shi har bai ganta ba ya ji labarin za a je jalungu ce to shikenan a tafi da ni dama akwai kawo baban shi wani kuma kasuwa ma zai tafi ya saro tukwane ya siyo ma 'ya'yan shi tsaraba dan matar shi ta aike shi su tanda yace dama garin nan ana yin tanda mai kyau ina ne yake tanda mai kyau a daura ne ko dan bata ko ina o ko kuma san waje da ne da din nan ko sunan garin nan da ake yin da wannan mata take yin tukwaye ladu kwali can kusa da Abuja haka ne za ga mutane sai su watsa gaba daya ba gun wa'azin suka zo to duk wannan jama'a rashin tarbiyya wa'azi ka je ka tsaya ka ji wa'azi tukunna ka tsaya ka yi abin da ya kai ka in kuma ta kama sai ka fita kamar da zamu zo mu ci to sai ka nemi izinin shugaba musamman kai dan agaji ne ku kana da wata masuliya a tayu a neme ka sojoji su suna da wannan tsarin soja baya barin sansanin sa inda aka aje shi je wani waje irin din ogansa commander sa saboda shi ya fita aka kama shi to yanzu ba an kama individual bane an kama wani source ne na tatsan bayanai za a azabtar da shi ya sai ya faɗi duk bayanin sirrorinsu da tsarin yakokinsu kaga sojoji suna da ka'ida amma mun fara hula sai a ko tafiya aka aka ce kada a yi gudu wani zai ce a shi wallahi sai shi ya saba gudu sai zo ya wuce ya wuce tawaga ya tafi a guje ku ne can ku ga yayi faci sai na amfani wannan ko ya je ya kada wani ko ya je ya je yan yan yan bisulunsu masu kayan sarkin na rasafti sun kama shi da over speeding a zuwa ita ba su hakuri kuma Allah shi kyauta yace a fa alqa'ilin al-bahr dabbatan yuqalu lahal ambar sai kogi ya tumbudo mana wata dabba ana ce mata al-ambar shine abin da ake ce ma sperm whale sperm whale S P E R M R M sai kuma W H A L E da Hausa mai sunan shi katon kifi ko za a ce wannan hadisi yana daga cikin hadisan da wani mai surutu dinnan a Kano ya karyata saboda jahilci cewa ƙarya ne babu wani kifi irin wannan yanzu duk sahabban nan su ɗari kusa da su wannan ƙarya jama'a in ba rashin arziki ba irin na wannan mutumin na Kano kuma har yanzu akwai kifayen a duniya a wasu ya sake cewa wai saboda kifin bai zuwa irin wajen wannan ruwan ruwan bahar maliya red sea ko ya mushi kaɗan kuma har yanzu scientifically an tabbatar da akwai wannan kifin akwai species din shi a cikin bahar maliya abin da ya tabbata kuma shine lalle baya rayuwa sai in sai inda yake deep sea teku mai zurfi bai rayuwa a gaba amma da abin da suka ce kogi ne ya wurgo shi teku idan tana wannan ninkayen tana ambaliya tana fito da abubuwa da yawa to idan Allah ya soka sai ta fito maka da wani abu mai falala mai daraja ko ta burgo wani kibi da tafi ta bashi to in ya dawo kan yashi yanzu ba zai iya matsawa ba ko dai anan ya ta struggle har ya mutu ko kuma a ganshi da ransa idan yan kishin dabobi ne suka ganshi sai maza su mai da shi cikin ruwa idan mafarauta ne suka ganshi su kuma ya zo da sauki kenan kaga kawai sun kama su kuma abin da ya faru da su kenan ana ce mishi kuma a chaklotol akwai sunayen shi da yawa amma dai wannan shine english name din shi scientific din kuma sai sai a mai sai a kuma gun masana gandun ruwa wannan kifi ana cewa a kimiyyance shine kifi mafi girma a duniyar kifaye masu haƙwara wanda suke iya cizon mutum idan ya girma yana iya yin nauyin ton 40 nauyinsa sannan yakan yi tsawo tsawon shi yakan kai har wato kafa hamsin da biyar kamar tsawon fegi ɗaya tsawo ba faɗi kenan ko kamar faɗin fegi guda 50 feet yana iya kwa tsawon kafa hamsin har ya tsaura kuma yakan rayu ya daɗe a duniya yakan iya shekara saba'in a duniya hasali ma ɗan shi da yake kyankyashewa ƙanƙani girman shi kamar girman sani kamar girman bijimi shine shine dan jaririn shi kuma wadannan abubuwa ne yanzu kana yi kana danna Google din ka sa sunan da zaka gansu da hotunan da bayanan da komai ko ka shiga YouTube ka ga videos da akai bayani a duk babu ƙarya a ciki Allah subhanahu wataala ne ya kawo masa habban nan mafita ya fito musu da wannan katotan kifi fa akal fa akalna minha nisfa shahr muka sati biyu muna cin wannan naman kifin wadda hanna min wadakiha muka kuma ɗebi kitse alwadak shine talo animal fat wanda ana iya narka shi abin nan idan ka san stockfish ana ana iya cire irin wannan a jikinsa haka ana iya cirewa daga jikin dabbobi mabambanta a yanzu haka wannan kifin da gaskiya abin da ake samu a jikinsa ake yin abubuwa iri daban-daban har da wannan kitsa ana yin mai da shi ana yin turarurruka ana yin abubuwa iri daban-daban man shafawa da sauransu yana da kitse sosai suka ɗebi kitsan suka dinga shafawa a jikinsu hatta sabat ilaina a samun har sai da jikinsu ya luƙi-luƙi kamar suna abin nan gyaran fata irin na mata wasaluhat sannan kuma fata su ta yi kyau a cikin riwayar mai faɗin ga wasu maganganun ma kafin nan wa akaza abu ubaida dil'an min adlahi to dai ki ba saba ganin irin kifin ba sun sare nama sun kwashi mai aka ce man fa dake cikin kwarmin idan sai an saka wani abu kamar guga haka misali za a sa a farko ruwan man idan rana ta buge shi inda yake kwance in idan idan idan man ya narke to da guga yake saboda yawan shi kuma har mutane suka dinga shiga cikin ramin lamun idan suna zama inda ka san wani dan daki haka ramun idan shi Abu Ubaida saboda su iya bada labari in sun zo Makka Madina sai yasa aka tare aka daga dil'an min adlahi haƙarƙari kashin haƙarƙari daga cikin haƙarƙarin sa aka daga guda biyu aka jingina su da juna haka kaman kofar gari aka jingina su da juna fa nazara ila atwal rajulin fi jaysh ya kalli wani dogo a cikin mutane wa atwal jamal da wani dogon raƙumi yace hau wannan raƙumin fa humila alaihi wa marra tahta aka kada raƙumin yazo ya wuce da gudu ta cikin wajen ba tare da ya sunkuya ba ya wuce ta kasan kasusuwan guda biyu da suke a kafe kamar girman kofar gari kamar kofar zariya dan misali ko kofar duka mai raƙumi zai wuce ta ciki bai duka ba babban kofa haka wannan dan sai ba da labari yadda ya kamata yace wata zawadna min lahami muka yi guzurin danyen nama wa sha'iqa da kuma ash-sha'iq shine smoked smoked meat nama irin da ka sa ana yin smoked fish a ɗan ba nama ko kifi tsoro da wuta don kada yi saurin lalacewa zabin. shi bai nuna ba ko ba bashi ɗanye ba tunda babu firiza lokacin babu hanyoyin abin nan sai a ce mishi sha'ik in kuma aka ce abin nan akwai kuma wanda suke ce mishi washik alwashik akwai sha'ik shine wanda aka ɗan bashi tsoro da wuta in ka san irin yadda ake yi da naman takutaha nama na gargajiya da ake yin an yi sallah babba a rage na maulidi ko haka ake mishi a dan bashi tsoro da wuta ko a shanya shi a rana irin wannan shine sha'ik akwai kuma washik shi kuma shine kamar dai kace yanzu kirishi kawai shi kuma za a za a fere shi ya zama yayi fadi sai a shanya shi rana ta busar da shi to idan za su tafiya sukan dauki wannan su guzuri da shi idan sun zauna sai kawai su dan gasa shi da wuta sama-sama ko a sa shi a cikin romo nan da nan a dan dafa shi a ci zai dade a aje bai komai ba to sai suka dauki wannan suka tafi da shi falan ma qadimnal madinata yayin da muka isa madina ataina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama muka ji gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa zakarna zalika muka ce mishi ga abin da ya faru fa qala huwa rizqun akhrajahu Allah lakum fa hal ma'akum min lahmihi shay'un tut'imunana yace ai wannan arziki da Allah ya fito muku da shi domin da suna ganin kamar sun ci ne a matsayin mutarrun domin Abu Ubaida da za a fara ci ta fausa ne ce a a mushe sai ce amma fa ko da mushe ne an halarta mana cewa wanda yake ainihin a cikin itar hurimat alaikum mai zuwa damu wala mul khinziri ko sai Allah ya ce kuma turra ghaira bagin wala adi yace tunda muna cikin bukata mu ci ya halasta musu ne da fikihun bukata ba da fiqhun halaccin naman kifi ba to da suka zo Madina sai suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan tasabbut sai annabi ya ce arziki ne Allah ya fito muku da shi ni ma ku bani shi wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce su bashi ya ci dan su gani a aikata cewa shi ma inda shi ne zai ci kuma wancan zabberin da na Kano saboda rashin arziki rashin rashin mutunci sai ya ce wai yanzu wannan yana nuni za ka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam makwaɗaici ka duba irin wannan mugun magana malam mugun fasara wai in ba kwaɗayi ba ya za a yi daga zuwa ya ce su bashi ci ce ana nuna annaba a matsayin kawai wani mutum ne wanda cikin shi kawai ya dame shi wannan saboda shi yana da mummunan tunani sai ya dinga wahali sai irin wannan mummunan fasara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa musu ne haka dan ya ɗayyaba musu khatirsu don su ga zama fatawar da magana da kuma aiki su ce ai annabi ma ya maci sallallahu alaihi wasallam ina fata mun gane wannan fa arsalna ila rasul arsalna ila rasul sallallahu minhu fa akala sai muka aika wa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani sashi na wannan nama shi ma kuma sai ya ci wannan hadisi na cikin bukhari a cikin kitabul magazi da kitabuz zaba'ih a wurare biyu kamar da muka ambata da al-imam muslim a cikin kitabus sayyid haka na Abu Dawud da Nasa'i da Imam Ahmad ibn Hanbal dukkanin su sun ruwaito wannan hadisi a ainihin wato da isnadoji tabbatattu har ila yau al-washak kuma ana ce ma kitsi ana ce mashi washak kamar yadda Abu Ubaidin al-Qasim ibn Sallah a cikin garibul hadisi yake cewa al-washa'iqu huwa al-lahm yu'khadhu nama ne ake yankan shi fa yugla sai a tafasa shi ko a babbaka shi idla'an dan sama-sama wala yandiju ba tare da ya nuna ba wa yuhmalu fil asfari sai a dinga tafiya da shi a tafiye tafiye qultu ibnu qayyim yake cewa da siyaqu kaga wannan kwararo hadisin yadullu ala anna hadhihi al-ghazwata kanat qabla al-hudna wannan yaki ya faru ne kafin ayi sulhu wa qabla umrati al-hudaybiyah kafin umra ta hudaybiyah fa innahu min hini salah ahla makkah bil hudaybiyah lam yakun yarsul lahum iran tun sa da nabi sallallahu alaihi wasallama ya sulhu da mutanen makka bai kasance yana zuwa yi gadi yasa ana mashi abu zabin din wato tawagarsu ba bal kana zamana amnin wa hudna ila hina al-fathi wani zamani ne na aminci da zaman lafiya da sulhu har zuwa fatu makka wanda yana yana tafanin kusa kadan wa yabudu an yakuna an takuna sariyatul khabati ala hada al-wajhi marratayn yace kuma yana da wahala a ce an yi ne su biyu karka bada amsa kace ai an yi a wancan zamanin na rastu irin Quraishin sannan aka sake yi kuma zuwa wata kabila a cikin Juhaina yace abu ne mai nisan ya faru a haka marratan qabla sulhi wa marratan ba'da kar a ce an yi ɗaya kafin sulhun ne an kuma sake yi bayan wannan sulhu wallahu a'lam Allah shine mafi sanin daidai kana ganin bari mu saurara anan Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tattauna akan wato wasu masail fiqhiyya waɗanda ke cikin wannan kissa daga nan kuma imala ya kai mu kan kissa mafi girma a nan kusa ita ce wato kissan fathu makka shine al-fathul a'zam wanda take biye da wannan kissa insha Allah fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh